No. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake mu da ku a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa don wanku Ilyas Abdullah. Gashi ‘yan uwa kamar yadda dai aka saba za a yi kira a lambobi kamar haka, ima lamba ta Airtel, mi lamba 96, 99, sifili ɗaya, sittin da biyu. kenan 96-99-01 ko lamba ta move mai lamba 94-32-50-42 kenan 94-32-50-42 Allah mana mafaka سمنا أو الإبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko yana tambaya ne bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ya ce ga tambaya shi kamar haka da shiga ta malam wai da annabi isa alaihi salam da kuma wannan dujel to wai waye zai fara zuwa kuma iya tambaya ta gaba ya ce wai shi ma mahadi tare yake da su
to wannan matsalar isa alaihissalam da dujjal kusan cewa akwai ruwa cikin sai musulun wanda ta ba da amsa kan wannan tambaya manzan da sallallahu alaihi wasallam cikin wani dogon hadisi ya ba da labarin ƙarshen al'amari ƙarshen zamani ƙarshen da rayuwa ta duniya ƙarshen kiyama cikin alamu na ƙarshen tashin kiyama saukar isa alaihissalam ya ce zai sabko a wata manara ta wani masallaci a gabascin damas damashik ya ce zai sabko tsakanin huke na mala'iku yana wani ruwa na ɗugu daga jikin shi kamar lu'ulu zai sabko a cikin nau'in kaya dai wanda ya faɗi maharutai wanda a nan zai sabka a wannan wuri kuma bayan akwai ruwa daban wanda ta kawo bayan ya sabko duk da malin take ba cewa bayan ya sabko annabi isa zai samu mahadi mahadi iya jagoranta tawaga ko runduna ta musulmi zai dace mahadi iya wannan masallaci iya jagoranta al'umma isa alaihissalam zai sabko ya samu mahadi da jama'ar musulmi wanda anan bayan ya sabko mahadi zai ja da baya ya ba isa alisalam jagorantar sallah ta wannan asuba sai annabi isa alisalam ce a ku wannan al'umma ce wanda wani daban bai jagoranta ku annabi isa alisalam zai shiga sahu mahadi zai shiga gaba a jagoranci wannan sallah ta wannan asuba to isa alisalam iya sabkowa kuma shi kuma dajjal ya gama yawo an ce iya tsinkaya shi kenan ya gama kenan isa dajjal ya zo iya cikin ɓanna ta dajjalanci ta halakar da al'umma na cewa shi ne Allah kuma ta fitina ‘yan uwa da Allah ke fitina al'umma mutane na fitinar da ta samu mutane ana cikin halin matsala ya faɗi tambaya zai zo ya ce zai zo gari ya ce shi ne Allah kuma Allah ƙyale shi a gaban ku kuna cikin huri ya ce ya san imtiri sama in ruwa sama a gaban ku ruwa sha ya zubu saurari amsa
ya je makwanta ya kabarbura a tado kamar uwayen ku sun taso a gaban ku yawa dan Allah idan a yanzu ƙananan 'yan damfara suna damfara mutane da ƙarya da- da majigi da dorudo ina ga irin wannan abin ya zo wani fitina ta zo ma al'umma mutum kirkiri aka tada kamar ga babanka a gabanka a ce sama in ruwa in wadan Allah wannan kasan dai ya Allah ke kun zamu ci sama zan Allah ke cewa fitina ba tun halitta adam har tashin kiyama manzana ce ba fitina mahi tsananti ga wannan ga duniya kamar dajjal fitina ce ba karama ba sai ga ga yanzu da mutane da yan danwara kadan wata shuba ya zo na ya zama alhamdulillah kuma in wa maganar dajjal tana karantar da mu Ya faɗi tambaya cewa mutum kakka ga abin mamaki wani abin mamaki ya birge ka ya kai ka baro ka diba mai ya matsayin shi ba kullum bai abin mamaki a ce karama ce ya kai ku ya baro ku a diba mai yake hudi a takaice da jan iya cikin bannan shi ya je gari isa mai ruwa in kuma ya da'a kuma wanda su mai da'a ba su ga matsala jaraba ce iya cikin matsala ne iya cikin wani banna ne Allah subhanahu wata'ala zai sabka da Annabi Isa alayhi salam shi zai kashe Dajjal wannan shi musakan haka kaji da kenan Dajjal zai fara zawa iya cikin bannan shi Allah sabka da Isa alayhi salam su Isa alayhi salam shine zai kashe Dajjal amma a lokacin nan Isa alayhi salam ko Mahdi iya nan iya jagoranta musulmi Isa zai ba bayan Mahdi ya sallah sai ta Isa alayhi salam duk da zai dawo ba jagoranci ba zai na sabon addini a shi ma wannan al'umma zai bi da abin da yake hatta limancin sallah bin wannan al'umma zai bai shi bai limancin sallah ya zo ne ya tabbatar da masu shi Allah na kuɗin Allah ne da ƙaryarsu kuma ya kashe na kashewa wannan abin zai wakana kenan wannan shine amsa ka dai kenan ta kaci gaji Isa dajjal zai fara zawwa mahdiya na iya jihadi dajjal iya bannan shi Allah sabka da Isa alayhi salam a shi annabi ya magana ma cewa annabi Isa zai bi dajjal babu lud babu lud wani wuri ne a yau zamu ce yammacin Qudus wa alaikum yammacin Qudus a nan babu da ke mazana hede precision har wurin hede hudi isa zai sauka a wuri kaza gabas tun damask wajen wata manara fara zai bi dajjal babu lud shi kuma gabas tun Qudus ne a nan zai kashe dajjal wannan shine mu abin da ya tabbata a wannan ruwayoyi kamar da ka tambaya dai kaji dai kenan isa alayhi salam shine ta kashe dajjal kuma da zai iya banna kuma hadi shi ma iya nan iya cikin jihadi ne isa zai sauko a ci gaba da jihadin kafirai ka hayan lokaci kuma kaɗan allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da komi wanda dai yaju da maju za su zo wanda bayan sun zo da saba wannan kuma za a yi daga baya allah su ma dai halakar da su wanda gaba da gaida abin zai wakana ya wakana ci gaba na mu gawa ta malam sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa wai wanda ya yi sallar juma'a a gaban liman wai ya sallar shi take
to ‘yan uwa sallah a gaban liman matuƙa a kowuri a bayan liman babu sallah kuna shi ne magana Na- in babu wuri wani an san da kullum da ruwa zaman kan take amma da wuri ka zo nan gaugawa ka yi gaban liman baka da juma'a amma ba juma'a ba dukkan ma sallah matuƙa a kowuri a baya ba a sallah bayan liman ita kuma juma'a san ka da cikin sharaɗinta in ma bayan ne ya zamanto sahu ya kai inda kake hatta juma'a misali can kana bakin shagonka can kana tsinkayar sallah daga nesa babu juma'a juma'a ba a yinta daga nesa sai dai idan sahu ne idan sahu ya kawo inda kake wannan kuma tsawon shi wannan juma'a kake amma ka tsaya can bakin shagonka tsakanin kai da juma'a da ji- da da- da titi tsakanin kai da jama'a to nan an ce ita ma babu juma'a dan ganin sharadi a je masallaci eh.
na to malam sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa waya ne eh, mutum ne ya iya cikin masallaci na juma'a iya cikin yin sallah sai liman ya shigo waya ne zai yi ya sallar shi To, ‘yan uwa, masa'alar kullum abu iya wakana ‘yan uwa masa'ala da saɓanin malamai kan masa'alar juma'a ba a nafila. Eh, wanda yake masallaci a zamne idan liman ya shigo ba shi ba na fila sai tseda amma wanda yake cikin yi zai ida ka liman ya kare kiran sallah wanda kuma zauwa ce yayi ya zo masallaci ran juma'a ya dace liman yana hudu ba kenan a wannan hali abin da yake kan shi zai yi sallah raka'a biyu kahin ya zamana a masallaci saboda me yasa dan wani zaka ji magana wani malami ya ce ba ai ko wani ce maka lahi ne ma cewa ba ai ko lahi ne ba nasi da manzo Allah ce ba ai ba fa inta ce ta wasu magabata Allah gawarta musu nassin hadisi ya inganta cikin sahih bukhari ko muslim abinda da ya inganta tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a aikace ya wani sahabi Sulaik har ma ya zamna ya zo ran juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba wannan sahabi ya shigo Sulaik kaga zama ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a sallata Sulaik kai sallar Sulaik ce la ce abin yi ba ce qum fa sallar rak'atayn ta ji kai sallar rak'a biyu ka ji ko to in wawa muke koyi da shi wannan wawa babu shakka kan ingancin ta shi mazan da Allah ya ko har an zamna ya ce a tashi a yi ta in wa bai kare ba in ma kawai dalilin ka za ka kare sulek to heyin za heyin mutane sai kice musu man ja'a illa al-juma'at wal imam ya khatub falyusalli rak'atayn yace kin za ka sulek ko an tada shi a gaban kowa ko sai manzo Allah ke cewa sahabbai duk wanda ya zo masallaci kenan a gaban nan liman iya wanda ya zo masallaci kuma ce yau juma'a ya karma bayani wanda ya zo masallaci a ranar juma'a liman na hudu ba ya ce ya salla raka'a biyu kafin ya zamana wata ruwa ce ya suka jeru to wanda Allah idan wani abin ya tabbata daga manzon da Allah ya aiko kuma ka bari ra'ayi ko fa'inda ta wani ka ce ba yi amma da ce ba yi to ga hadisi ya manzana kuma hadisi ya inganta cikin wannan inganta littafai da aka bayan qur'ani wannan ya tabbata manzo Allah ya ce ya tada an yi kuma ya ce gaban duk wanda ya zo ana hudu ba ya sallar raka'a biyu kan zama kaji abin da ya tabbata daga manzon da Allah ya aiko na halitta yin nafila ga wanda ya zo wanda yake ciki ya cika zamana wanda yake zaune ya dan ya zamana wannan bai tashi bayan da mun ya shigo wannan shine magana kan wani masala wala wala mala sai wani ke tambaya wai da kuka yi zancen mahadi wani wani kabila ne
ta iya daga cikin alibait
a larabci to alibait akwai akwai mudamagare ko bakatsi ne ko gwagwari ko batubarmi ko bature haka alibait an kare kenan balarabe ne na to sai wani ke tambaya allah shiga ta mana ya ce wai mutum ne dan kasuwa ya ka- ya so kaya kaya aji da ya ji an ƙara kuɗi shi ma ya ƙara kuɗin kayan shi alhali kuma ƙara ce tsaye wai ya ne hukuncin shi ‘yan uwa kullum muna wannan na sha mai ta wannan maganar lamarin addini abu ne wanda shari'a take halitta ta haramta mas'alar kaya kana da kaya na kasuwa misali yanzu ana saidawa jika goma goma sai wani juyin kasuwa zai su koma misali jika sha biyar biyar misali ko sha biyu biyu kai kana da su a cikin mangaza a nan magana take kana da tantan ko da yawa a cikin mangaza su masu siye sai su ce ai ba ka kara ba an ka kara kayan laifi kayan tsohon stock ne baka kawon tan mai tsada ba wannan dukkan ta kasuwanci a shari'a ko ta shari'a ma ya san lamarin ba haka bane me yan uwa lalle musulunci iya san mutum mai rangwame cikin kasuwa kai ka kai tsada amma canjin kasuwa abu ne a hannun Allah sahabai sun jiyar rasulullah fasirin nasu da fasirin la kamar kamar farashi ya ce la ya ce farashi a hannun Allah yake shi ke dagawa shi ke karya shi ke sassafta shi da haka kenan kasuwa ta hawo ta yi ƙasa kayanka yanzu ba yan wani ga misali shan adalcin ai kowa sani idan anan muna magana kaya ya haɗi kaya ya zo ya yi tsada iya da kayan jika goma goma a mangaza ya koma sha biyar ya ce ya lahi to kuma sau nawa iya da kayan na goma goma sai ya koma takwas takwas wanda ya san labarin wake wajen yan kasuwa masu sayar wake bana ya san da haka na a kowanne misali an saya goma sha biyar misali ya koma goma yanzu wani mai saye ya ce kai ina tausaya maka zan cika maka abin da ya faɗi kana saya goma goma sha biyar biyar yanzu ya haɗa kuma goma goma wa zai je cika cika biyar biyar kenan kaga asarar miliyoyika suka yi ko nasa kuma asarar miliyoyika da miliyon ba magana miliyan ɗaya ba miliyoyika suka yi asara jeba cikin yan kasuwa wani ma kai ne to yanda ka kasan cewa kaya ya da iya kaza yau ɗan kasuwa an yi juyin kasuwa ya haɗi kuma haka idan Allah ya kawo tashin ka dole ci riba wannan rashin adalci ne masu sai suke wa ɗan kasuwa san kai ka ce akai ba an ƙara ba amma haɗuwai kai ba ka cika mishi ba wannan kuɗin ya saya ka saya da ƙari don kai kai gari kana kallo dai kare kudin su tsarin kasuwa misali ina da kayan tan goma kayan jaka goma goma sai ya koma sha biyar biyar in na koma sai na isu tan goma ni ma na kare ba in na ce in sai da yadda ka koma ni ma kaso ta kare in na kaso tan goma yanzu ka so ta san takwas gaba na ci bayan nai kuma don haka ku yi adalci kasuwa shi sa manzo Allah ya ce bai kayyadewa kurin abu ne a hannun Allah ya hau wata ran akan ka wata ran akan dan kasuwa wata ran dan kasuwa ya fadi wata ran ci riba yadda da muna sai an sai tsada kuma sai da yau Allah kai abun sun fadi kuma haka idan Allah ka riba su riba wannan shine gaskiyar magana yan uwa ba ra'ayi bane ba ba san kai bane gaskiyar magana wallahi ala na'am ga wata malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa ina hukuncin mutumin da zai sallar janaba da gangan
sallar janaba sallah da janaba sallah da janaba da gangan
to yan uwa shine ta matsayin sallah da gangan ba alwala kenan zamu ci na'am idan halitta waye kafirci ne amma idan ba halitta bai garaje ne ko jahilci ko tsammanin abin yayi ba a ya kafurta sai dai ya tuba ga Allah kuma amma sallah dole ya wanka ya sake ta in wanka bai wa sai ya taimama ya sake wannan sallah wannan shine abin yi wallahu a'lam na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya ce wai sallar magariba ce suka zo yi da ana cikin sai ya riga liman dagowa wai ya hukuncin sallar shi to yan uwa wanda yake mamuni ana sallah sai ya ɗagu kahin lima ba dangan mana kenan zai koma ɗan kuma idan liman ya ɗagu ya sake ɗagowa haka ya makana manzana sallar sallam iya sallah da sahabbai sai wata dogon jimawa wani cikin sahabbai ya bar labarin ya ce sai na ɗago kaina ya na ga cikin jikokin shi wani a saman shi ya yi doki da shi ɗan hina mai da kaina bayan an ƙada sallah sabu suka ce ya rasulallah mun ga kajima a suje da hamitsa na ko ba lahiya ba ya ce a cikin wannan ɗiyanawa kenan hassan da hussein wani ya zo ya hau ya gado ya doki da ni na bar shi har ya ƙare buƙatar shi sabata ko shi saranta su kaban sahabin kaga ayar na bai ce sake ba kuma alhaji manzon sallallahu alaihi sallah iya ga abin da yake baya kamar ne ga abin da yake gaba da ya kallon gabanka haka ji kallon bayan shi daga ce zai kenan akan haka kan kuskure kada gakar ga liman tasowa he ka mai da dan ka mai da kanka idan liman ya taso ka sake dagowa ko da ya taso ka dago baka laitin da kuskure ne wallahi ala na'am sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake cewa wai su ashabul kafi wai sau nawa ake za a tada su in yaji wasu suna cewa kamar ana tada su ana sake tada su eh tadawa biyu za musu sai yin tashi wancan na farko kuma tashin kiyama eh tashin kiyama an kare yayi wancan Allah da ya gwada aya ne bayan sun zamna tsawon shekara 309 ne kuma Allah ya tado su don ya karantar da duniya tashi bayan mutuwa shekara 300 labisu fi kafin 300 illa ce wazarar ta tsago sun zama cin ramunsu shiga ɗari uku malacin ƙarshe shiga tara kenan can nan shiga ɗari uku da tara ta batu zan ta shiga ɗari uku a takaice dai wannan matasa ne wannan darasi ne in ga al'umma ga mutane kan riƙe aƙida ta imani duk daɗi da wuya ka riƙe imani kaga wannan an ce matasa ne a tarihin su ɗayan mawadata ne ɗayan masu jin daɗi ne manyan gari suka gane gaskiya suka gane kaɗaita Allah da ibada suka gano 'yan garinsu suna bautar wani Allah kan haka suka haɗa kai kayan haɗa kai kowa ya abin da ya dame shi huta iya tunan ya zai a takaice dai suka samu haɗin kai na aƙida na bijire ma wannan bautar wani Allah suka yi tawaye kuma Allah ke bada labarin su cewa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yace matasa ne sun yi imani da ubangijin su Allah ya mun kara musu shari'a yace idqamu to warbadana ala qulubihim Allah ya muka ba su karfin zuciya shugaba garin kowa bautar wannan yake ga su matasan yara ne bayan an gano inda suke ciki aka zo aka tara su a gaban sarki gaban shugaba ake bautawar da manuz cikin inda dai ake abin bautawar tasu aka kawo su aka tsaida su cewa kuna inkarin bautar wannan bautar tamu idan kamun faƙalu suka ce suka tsaye gaban sarki ka ci ai mu ba mu bauta ma kowa sai Allah eh Allah kaɗai muke bin bauta kowa ba Allah ba kuma har abada ba yanda za a yi mu yarda da bautar wani Allah kinan to min duni ilaha har abada ba mu ba bauta wani Allah rabbuna rabbus samata wal ardi mu ubangijin mu ubangijin samai da ƙasai ne ba kai ba kuma amsa lanadu wa min dunihi ila ba mu bautar wani kowa har abada ba mu ba bautar wani kina a gaba ma lanadu wa min dunihi ila ba mu ba bautar wani kaga wannan su ne Allah bada aya da su suka tsere suka yi shiga kogon dutse Allah badda su sai bayan shekara 309 an manta ma da labarin su ranar kullum Allah ta da su eh Allah ta da su kullum gasa a gasan tashi ido ido bin tashi to wannan je muka kwanta ya ne yanzu za ka ce mu je ku je ku nemo a fujin shiga an tashi gabarci ne ku je ku nemo abinci wanda za mu ci mai kyan abinci kyakkyawa amma ku yi hankali kasa gano inda muke su musamman ashe gari ya canza shekaru a rufka ɗari ko namu wanda maka labarin sun lamance da kyana ma ga saka kuɗi a basa abinci to wannan kuɗin tun waye da kayanusu wannan kuɗin ai tsohon kuɗi ne ya manta ma ta gaba kai da aka ce aka gano da wannan ba wannan zamanin ba zuke a takaice dai wani kasashe doguwa a takaice ka kai kenan ashabul kaf wannan tadawa da Allah mu suka koma aka zo aka shigo suka aka zo da yan gari aka zo inda suke a takaice suka shiga Allah ya ɗauki ransu kuma Allah ya bar labarinsu in suke Allah kaɗai sun yanzu babu cikakken labarin ga inda suke amma kenan an ƙare an gwada aya shi kenan kuma shi tashin kiyama shi ne abin da ba tashi da balin za a yi kan tashin kiyama wallawa wala
na'am to malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai ina hukuncin mutumin da in an zo za a yi karatun qur'ani da ake yin sabka haka an rarraba wa mutane qur'ani sai ya dinga jijjuya iya jijjuya kuma sai ya bada kamar ya yi alhali kuma bai yi ba to shi da farko da sabkar kanta akwai matsala wannan abu a takaice dai wannan akwai munahuci kenan in a ce masu da ake zuwa ne a biya dama an bar hanya kuma a zo kuma a ciwa ciwa ka abu cuta kan cuta dama gaskiya magana bai dace ha inci ne
na'am to sai wani ba Allah yake cewa wai ina hukuncin mutumin da ana sallah da shi kamar iya iya zama ya kasance mamu in liman ya dago sai ya tsaya iya addu'a ya dagowa daga sujada ya ta yi har sai neman ya yi kamar zai mai dama ta kwana shi to wannan shi yan wa masu alasar kamun sani wanda ya karanta kima wanda ya ma ya karanta kwanan kan shewa ba a karanta ma wani alƙwai faɗi ne yake baka zauwa ina zaune karanta min qur'ani tuni kan karanta qur'ani muna san da haka nawa sai da bai zama to kaman kasuwa dai gaskiya ba a haka nan eh kenan kan shewa kan she cuta ko ku dama bai da amma dai dole ne dama aka bashi iyawa nan dai ya kubuce a takaice dai maganar wanda zai zama na iya addu'a bayan liman ya ɗago kuskure ne laihi ne ma. Anan sarasam ya ce mana, Innama ju'ila limamu liyutamma bihi, fa'iza kabbar fakabiru zuwa ƙarshe dai, liman kana koyi da shi, liman iya ɗagowa kai ma bayan shi za ka ɗago, balle haka yi jima da za a iya gano ka yi jima, har yabar kana addu'a iya cikin ma makaruhan sallah da ake kawowa yin ci gaba da addu'a bayan liman ya taso ba a yi. ba a yi
na'am tambayar shi ta biyu ce ana shiga ta malam akwai kamar ai sunna ne bin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya aikata yace me yasa wai kamar mu Hausa haka ban mai auren matar shi da ya aura shi annabi sallallahu alaihi wasallam zawara ya aura mu mu ce wai eh budurwa me yasa ban mai auren kamar zawara haka to kalamar ka ta farko cewa bin annabi sunna ne akwai matsala wajen fahimtarta don ka ce sunna akwai wajibi a cikin a cikin farilla kenan ba an ka ce sunna kenan ba wajibi ne ba a'a muna nan sana sanar wajibi ne bin shi bin manzon Allah wajibi ne atiullah wa atiur rasul wanda tu'iu tatadu ma ta rasul fa ku zo mu amana an fanta a takace dai bin annabi wajibi ne ba sunna bane ba wajibi ne kace sunna ce ya doka abu ne kenan bai kari da yawa wajibi ne bin annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai cewa cikin sunnoni abin da ya sunnanta akwai abin da yake a kana iya yi ba dole ba eh cikin akwai abin shi kashi annabi abin wata wata misali bai ba abin da doka ban dole ne to irin wannan magana ta armi ba a ce ba dole ka armi zawara ga annabi armi zawara amma matsala a nan a cikin inkarin ko musun armin zawara ga sarmai shine matsala ka soki wannan abin bayan to zai manzana da shi fara a cikin mana gashi zai shugaban ko shi zawarar ya arma ko amma ta shi duka da ya arma aisha ce kadai take da zaman budurwa duk sauran zauruwa a su don ba a yi wani sha'awa na biyan armeni mai dalili mai manuwa kenan a yau mutum ya zo balle uwaye mata an samu haka nan kurin su ce ɗansu ya ka biyewa a mazawara ya manan ƙwarya biyewa a tara bala'i kuma alhali wannan yaro iyawa ba shi da halin arman budurwa ɗin na al'ada an san abin da ake kashe na dukiya he mutum he mutum bai arman ba ne biya abin da ake tarawa in bai da hali kuma bayan ma hali koya da hali ya samu wadaran shekwanta suka suna son juna ba abin da ya soyayya tana son shi iya santa to ke ce ɗanki bai armi wannan ba in wala ta kamar ba so yake ba kin cutar da shi kuma ki ce ba a yi laihi ne wa kika sauka sai ki tana manzon Allah shugaban kowa da kowa zaura ya arama laihi yayi alwa ta kaice yanwa wannan abu aka samu matsala su da yawa a samu zawara yaro ya fahimci musu juna sa san juna karshe a hana shi a kuma suka aikin manza wannan banna ce banna ce kuma suka abin laihi ne gaskiyar magana ta uwa yi tsoron Allah ɗanka Allah bashi abokin armi kurin kakka shiga dan tana zaura ka ce ba an yi ba ko ke uwa kakki shiga ki ce ki soka ki ce ba an yi ba saboda tana zaura ce wani aibu ne gaskiya kuma cutar da yaron ne dan da ke so ce ko san abin hana mutum abin da ke so matsala ce ina fata yan uwa gane wannan abin da kuma ga sauki iyayewa zaura wani tana san shi in abin zai kashe mu sauki sai almeta wacce mudura bai ke bai kuma armin mudura kuma bai kudin shi ga armin mudura misali kuma a kudin ga abin da ke so Allah taimake mu dai ka shiga a bata almi saboda wai dan zawara ce shi sanar mai
kamar nan ce mai tambaya take cewa wai ita idan tana sallah take wani abu yawan tunani to tunanin tana dan jin dan kunya ta wuri ko menene dai haka ne shi take to shi je tunani ko na menene yana rage ladan sallah in ya kai ya hudda ka daga hankalin ka abin da ake ba ka sallah gaba daya amma in dai ka cika rukunai ka yi karatu ka yi komi na sallah to sallah tana nan amma ladan ta kware iya ragewa kware fusanta cikin abun rashin tunani nutsuwa Allah ke yaban masu imani iya siffanta kad afla mu'min me yace Allah zina ulazina fi salatin khashun mata da Allah jina kai mana masu imani da Allah ka halin halin sun harko da ka da yabe su masu imani ta wani suke kaskantar da kai khushu'i a cikin sallah shine ruhin sallah kaskantar da kai nutsuwa haka kenan tunani iri-iri ne in dai kuma tunanin in ya kai kuma na sha'awa ne aka hudu mazi kuma nan kuma sallah ta ɓaci nan ta ce wata wata in ya kai na sha'awa ne kuma in ba hudu komai ba shi kanshi bai ɓata sallah amma dai an hudu mazi to kuma sallah ta ɓaci ya sabo a ballama
to sai wannan yake tambayar cewa yanzu bayan sallah asuba wani lokaci ne lokacin ishraq
to yan uwa ishraq mutane suna kaman mai ake cewa ba da wata labarin sallar hace salata shuruk in babu wata sallah da aka shar'anta ta shuruk shuruk mai hudu rana a hudu rana yanwa sallah hanawa ma aka yi a yi sallah a daidai hudu rana don akwai wata fadar yawon da ta zo tabbatata ta wanda ya zamana bayan sallar asuba yana yin askar iya ambatan Allah har rana ta hudu lokacin wallahayayi za a bashi ladan haji da umara wannan ruwa ta tabbata kan haka to amma abin da kuskuren mutum zai zamana rana na hudowa daidai wato ishrokin sai tashi a nafila alhali wani haramu ne yin sallah daidai hudowar rana sallah ba ta halitta sai ba ranar ta hudo misali akalla minti sha biyar zuwa ishirin to kan wanda take shiga a shi ne ake wani ana ganin sallar ishirak sallar ta duha ce a duha ce ba na abin daban a takashe dai uwa ba a sallah a yanzu kenan akan ce misali yanzu ranar tana hudowa kare shidda ba minti takwas alfijir kare shidda kare bakwai ba minti takwas ke hudu a rana asuba na ketawa kare biyar da minti hamsin da ɗaya kenan akan haka bai halitta a yi sallah daidai hudu rana he ta ɗago kenan sai akalla a ce ka kai ta kare shida da minti sha biyar minti goma zuwa sha biyar ka sami minti goma akalla bayan kare shida misali kare bakwai da minti da minti goma bakwai da minti goma haka kamata a ce ka yi sallah ta wallaha
shi dai tambayar lokacin da yake cewa yanzu kuma lokaci ne tsakiyar dare wai wato sulusun dare sulusun dare na ƙarshe kullum sanin shi bai matsala sai ka ɗauki ketowa haɗawa rana misali ƙarƙatin misali ƙarfe shidda misali da minti ishirin ka ɗauki ketowa alfijir ƙarfe biyar da minti ishirin ka zai baka awa minti goma awa goma sha ɗaya ko awa goma sha ɗaya ka ɗauki uku uku ka yi garba gida uku ba tara ba sauran minti nawa sauran awa guda da minti arba'in ko ka ba ɗauki minti arba'in ka raba gida gida uku minti talatin ya ka ɗauka gida uku ko minti talatin gida uku ka kenan za ka samu ake cewa ƙarhe a takaice yan kun ƙarhe biyu in ta yi ƙarhe biyu da rabi a ɗauka kuna sa gwaro ƙarhe biyu da rabi zuwa ƙarhe biyar kuna ce ka yi ta ka tashi ƙarfe biyu zuwa ƙarfe biyar misali kun da yi musan gaba ga daga hada rana zuwa kira fashe awa ne ya ka rubuta fatuwa karba gida uku karba gida uku ya ka huta kashi biyu na uku kidan kashi ɗaya na ƙarshe mai ta sulusun dare na ƙarshe a raba dare gida uku sulusun na ƙarshe shi ne aka sulusun dare na ƙarshe.
to sai mai tambaya na gaba yake can iya so wai kamar bayani kan sallar nan mai raka a hudu wanda ya ji nan da sati uku kayi zancen ta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam wai bai barci sai ya yi
a ba ma yawa akwai wani yamin tambayar ta na san an yi fasanta akan wani yawa bayanin bayanin da yake cewa akwai sallah da muka yi bayani da raka'a hudu bayan sallar isha wanda ruwa ta ibn abbas da imam bukhari ya ruto ita ce cewa ibn Abbas ya ba da labarin manzon sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka hudu bayan sallar isha yanzu bayan wannan ruwaya hadisai sun inganta kuma daga Abdullahi bin Mas'ud Aisha radiyallahu anha Abdullahi bin Amr bin As wannan sabon guda uku kowanne da wannan sabon guda biyu da- da ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha sun ba da labarin roman wannan sallah kuma ruwa ta inganta kan haka cewa wanda ya salla raka hudu bayan sallar isha za a ba shi ladan kamar ya yi raka hudu a daren lailatul qadar ruwa ibn mas'ud shi yake bayanin kaifiyarta cewa sallah ce za a zama biyu amma sallama guda irin sallar isha misali amma ko ta raka ko ta raka za a yi fatiha da sura ko ta raka suna tambaya abu ya ko abu ne wannan fila ba ta da sharadi ko ka bayyana ko ka asirce ba matsala ko dai a taka shi dai ba kaida dole kai ɗaya ne shi dai a karanta kuma fatiya da surar da ka iya a kowace raka'a illa a zaman farko ba a yin tahiya tashi ake a kawo zama na biyu tukun a yi sallama duk da in misali mutum zai mance sallama ba wata kabali ba wani komi bai ba ta masalla dan ka sallama akwai misawai mutum sai mance sallama wannan shine muka ba da wannan sallah raka'a hudu wadda ake bayan sallar isha wannan matsalar ina yin ta a gida in ya dawo daga masallaci wallahu alam
shi wai shi kuma wannan wai ta wai bata yi kamar da ya zo wani lokaci an ce wai kan sallar nafila ta yi kamar da ta farla a cikin Wa- ana ka kana wani bayanin cewa a a waccan abin da matsala ce cewa kawo ku kwatanta magariba sallar sallar eh, nafila sallar magariba Eh.
magariba ce annabi hana ita ce ya hana a kwata ayi wata nafila irin ta eh, yau ba isha bace isha annaba da mai tabbatar an sun sun bukhari ma ko ruwa ga muslim annabi ya raka hudu ya sallama guda irin ta isha da ta shi wannan ba matsala ta abu wannan magariba ce mai raka uku aka hana Eh, idan shi wancan Yawa, ya shi ne canza, zai- confusion ce ana yin wannan, raka'a ah.
hudu kin Ah, babu zama eh, na wannan wannan magana ta ka a kwatanta farilla ba haka zaka ba magariba ce annabi ka kwatanta nafila da magariba inda magariba ita ce aka ce- ita ce wutar ran sallah wutar ran sallah kiran nan ba lahin komi kuma bai cikin ma aibu kuma ce annabi haka ma na yin sallolin shi na dare ya hudu ya zama guda eh ba matsala bace na'am ga ta malam sai wani yake tambaya wai shi yin fito haramun ne Allah bai sani ba ni musan da aka haramta shi haka ana ji mutum na an ce hito haramu ne an ce shi da yake haka ake ce gasa amma saban nasi ni dai- ni dai ba san nasi ba wanda ka hito haramu ne ko halaka ni dai ba sani ba kenan ya ji a tambaya gaba ka san ilimi yau gare shi mu ci gaba sai wani ya ce kamar mutum iya zai rubuta suna haka na larabci haka sai ya yada wasu ya ce kamar yada sunan Allah ya zai dauke shi ya soke shi kamar sunan mutum ma haka to in ka ji kasar laraba ba ka yawo ba kasar laraba ka shiga aljeri ka kare ganin bakin bature a takaice yan abin da ake magana sunan Allah ne ke da alhuruma dole gani a tsoro amma ka gani kurin sunan wani kurin takardar biskiti shinkafa an gode ba wani sunan Allah ciki bai da wani a ce ka dauke ta inda sunan Allah ne ake yin abu kan laraba duk komai zagan takardun larabci ake ke ba larabcin ba ake ba a inda sunan Allah shine wajibi ka dauki illa na gani a hatar yan wa yara yan makarantu ko na madarasa ko na makaranta wannan dole ina ga takarda ta yaro na makaranta a hankali domin a makaranta sunan Allah sunan Allah sunan Allah ne kyau ne hakinan ayi sunan Allah kuma ko da bakin bature na latan wani turawa an aka sa Allah Allah ne ba ko da baturen cika an sa Allahu da harshen boko to ka san da sunan Allah ne kuma mai daraja ne kamar yadda suke rubuta a cikin sanarwa ta tona Eh, aure insha Allah eh wannan insha Allah wannan Allahun kaga to kaga su takardar malami wannan insha Allah tana ba wannan takardar kima tana ba wannan takardar wata kima ƴan wasu da yawa mutane suka doki a wannan harshe wannan turanci ne a a sunan Allah sunan Allah ne wannan yawan mutar ba ku wata wani abu da yawa kana malamin da kanshi iya wa'azi ne a cikin wa'azin malaman sunna wanda shi ya tuba ne da kirista ne Algeria ne dan sanannen malami ne cikin malaman da awan na sunna Allah shirya da shi ya kai ya ya musulunta shugaba ne fasto ne a wata coci can kusurci Najeriya. Wannan bawan Allah suna in suka je cikin wasi suke kira suke suna zuwa da Qur'ani don su yaudari musulmi da jahilai. Ya ji aka ce a Qur'ani ma shi ne abin da aka ce. To wannan bawan Allah sai ran nan sai wani bature ya kai musu ziyara cocinsu. Sai baturen sai ya ga Qur'ani na Ingilishi a cikin coci. Ya ce mai kayan Qur'anin coci. ya ce a muna yi ne saboda akwai musulmi jahilai musamman ba addinin muna jan hankalin ta wani amin to gashi ma a cikin littafin sai makaranta musu ingilishi ne ƙurani na nangale na turanci ya ce sai shi wannan bako bature malamin kirista ne ya ce sai ya ce bai da ba ya ce a kame a shana ya ƙona shi a nan cikin cocin ya ce da hannuna na ɗauko na ajiye mishi na ba shi a shana ce da hannuna ita wallahi ɗauki wuta iya karta a shana ya ce wallahi haye musamman inda yake imana wuta ta buk ta riye shi wutar ta riye shi ya ce wallahi ƙur'anin musamman inda aka yi da shi wallahi ce ɗan wa bari tabbatar ce ba na wannan ba wai ba ya ce ban sanin ƙur'anin musamman inda ƙur'anin yi shi kuma da ya babbake turai aka tarce la ba san ba iya rai bai rai shi dai wuta ta babbaka shi an tayi da shi mu da an dauke mana shi yace anan sai sauran mabiya suka ce a wannan shedan ne zai dare mu yace shedan yace wallahi ba wani shedan wani abin ni dai gaskiya cewa daga nan yawa astu karshe ya musulunta ya shiga cikin masu wa'azi na malaman sunna wallahi wallahi yan uwa ana mana mana bara ni na meji ne wa'azi wa'azi shi wa'azi ya zama ne zai wa'azi kaga qur'ani ingilishi ne ma sunan Allah ne iya nan da kima shi ta sunan Allah ga abin da Allah mishi kuma ya zama aya sai an jojin sauran garin suka ce a su suna nan wannan gurin shi ɗaya ne gane ga mutum mai rabin shari'a idan mutum mai rabin shari'a komi ya yau kana bai rabo ne ba sa rabo ne sauran amma shi shugaban yan wa idan aka ɗauka waye gari limamin ka ya musulunta ya gane gaskiya kaga amma inda abin hankali ne su ce eh muhammadu to da ke wasu ba su rabo wasu suka yi imani suka koma suka shi wasu suka ce a muna nan wannan kurin shi ne wadda da su Allah kiyaye kun ji da kenan takaice da kenan sunan Allah sunan Allah ne koda da ingilishi koda da harshen turanci ne Allah taimake mu na'am karanta
to shi wani malam tambaya ke wai magariba ce ya yi sai a yi a raka ta biyu sai ya sallama ke to wai ne matsayin sallar shi an wa da magariba ko azhar duk sallah ko isha ko wata sallah sai kai sallama sallah bata ida ba dan sai ka tashi ka ci gabar sallaka ka ci ko sauran sallaka kuma in ka kare sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu bayan sallama wanda ake cewa sujudu ba'da salam bayan sallama sai sujada guda biyu a sallama kurin sallaka ta gyaru wannan shine abin ne
to sai wannan ki tambace wai ina matsayin wanda wanda yake wasa da gaban shi haifi ya shi ko wani sha'awar shi wannan haramu ne ana kawo hujja da ya haɗin halin masu imani wanda zina mulki rujum hafizun ya ta illa ala azwajin amma malaka aimanu fa inna magaru wani min fa man ibtaga wara zalik fa ulaka hum al'adu Allah ya masu imani cewa suke kiyaye farjin su ya ta illa ala azwajin sai matan su kenan kaga bisu biyan bukata sai ga matan su ita fa ulaka gar mulmi wannan ba a zargin su wanda biyan bukata ta matar shi ya Allah ya ce fa man ibtaga wara zalik wanda nan biyan bukata ba ta wannan mana mata mata shi ba fa ulaika hum al'adun wannan masu taka doka ta Allah ne kai lahi da shi da malamai ka hujja kan wani aya sai ka hujja wasa da al'aura ka hudu sha'awa haramu ne kurin a rage guri a harami kurin kurin ma zaura ka samu kama kun kalon kanka ka kabe mutane
sai malama ne ke tambaya menene hukuncin ya ne shugabanci yake a musulunci kuma mene hukuncin shugaban da yake walakanta al'ummar shi
mun tambaya ce ko sai kuma wai ba san zalunci ba a takaice annan sallallahu alaihi wasallam ya san abu ne sannan ne cewa wal imam mas'ul an ra'iyati shugaban al'umma sun sabin ne gidan gobe kiyama shi Allah zai tseda yawa tambaya kan jagoranci da ya bashi yan wani aka baka jagorancin al'umma yau duk abin da ya wakana na zalunci ka sani kiyale ko kiyama kiyale ka tsida kun balle kai a ce ka tsida su anan nabi ya ba labarin a ce ka musu zalunci kai manzon ya ba labarin cewa duk wanda ya jagoranci mutum goma kurin goma kurin ka jagoranta ba unguwa ba ko annasama ko jiha ko region balle kasa duk wanda ana ce duk wanda ya jagoranci mutum goma kusan hadarin ko ta gobe kiyama za a zo da shi a ɗarme hilin kiyama me zai tunce shi adalcin shi kenan idan ya zo hinin kiyama bai adalci daga nan ma za a fara abin da ba a so amma idan ya zamanto shugaba ne adali har wani da wata karama a wajen Allah manzana ya jero wasu mutane wanda suka shiga karkashin inuwar arshi ko bi kiyama daga ce akwai imamun adil shugaba adali babban abin shugaba adalci ga al'ummar shi adalci zalunci zai kai kai baro ka gama gobe kiyama baka tsira tun a hinin kiyama za a fara jibgan mutum kenan muna fatar wanda Allah ba jagoranci ya kokarin adalci ko kuma mabiya kuma ya da bakin abin da yake wajibi kanku dan bakkacin sa dan shugabanni ya mun kaza ne ba a maza sabai sun tare Rasulullah annabi akan samu shugabannin za su zo suna hana mu haƙƙin mu zan ce ko ba su haƙƙin naku da yake kanku ku sabke ko kuma naku ku bari Allah saka muku kenan kai kakka ce ka shaka ba za a baka kashi kace imani ne a ne bace ka yi hakuri ka bashi haƙƙin shi kai kuma ka bar Allah gobe kiyama Allah saka maka haka manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam na malam sai wani ke tambaya kamar kamar mutum ne bai da lafiya kuma da yana cikin aikin alheri wai yanzu har bai da bakin magana wai kana iya tun da kai ka sani kana iya tawassuli da aikin nashi ka ce ya ubangiji wannan ba naka dan aikin din ka yi tawassuli ka roƙa mashi Allah Allah ba shi lafiya da wannan aikin da yake na alkhairi to wannan musamman da magana ba shi dai iya mutum yace aikin shi san aikin dai dan Allah ko Allah bai shi ba kai ba kai mai shaida kan abin da ya bada iyawa yi san abin da zai ci ba shi mutum shi san kanshi abin da yayi wannan wahala ka yi tausayin sunan Allah da sunanka kaza Allah da girman Qur'ani da san annabi Allah da kalmomin masu kyau ka roƙa mai Allah ba shi kenan maka huta na abu na'am to sai wani yake tambaya kamar ina hukuncin mutum da zai auri mace kamar ba gama juna tana kamar nan shi iyali bi kuma sai ya mutu waya ne za ta yi hukuncin me hukuncin ta
ya almeta ya aure ta ita tana da magana in dai an kulla arme ta zama matan shi ko da ba su kwanta ba in dai ya mutu za ta shiga da shi kuma ta mishi idda haka manzo Allah ya hukunta inda sakin ta ne ba kwanta ba sai a ce bata idda amma in dai arme ne mutu ta mutu ya mutu bata don da ya mutu cikin su wanda kwa zai juna kenan an kula arme kuma an ba kai ta ba sai Allah mai cikawa za ta mishi da kuma ta shiga da shi Mm.
to mana wannan yake tambayar cewa wai yarinya ce ya shiga wai to amma uwayenta ba su tashi mata arme ba Eh.
uwayen zai dinga duk kwana biyu zai dinga zuwa wurin ta hira ko ko to dan gana mana diji tun an ce ba su nan ba ka ga bangon ala tun da sai mutum ta alamun ba ba shi ne kullum ka ka kan kwala banza kun ka tawo kun ka kan kwala kullum ko je ka zike da mutane a tare rikici kun kun ka hakura sun sun kira kullum a sharance ka hakura har su kira ka kullum ka kai samu ga to ina matsayin eh, wanda mai tambaya ke cewa wai matsayin kallon film film sexy yake kallon haram haramu ne ko a- ko a film ko a salula ko a hili duk kallon haram al'aura haramu haramu ne ko da sinima ko a tele ko a tiyatar ko a hili ko a hoto haram kallon ta haramu ne Allah ya shirye da mu mu ce kare idan shi kallon haram Allah mana umarnin kiyaye far- kiyaye farjin da kiyaye mana idan mu Allah kiyaye Allah ba mu daban kiyaye na babi yan wani ga lokaci yayi muna fata Allah kai mu darsin gobe insha Allah na kare goma kuma ce bayan kare goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته